نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تعالى في محكم آياته ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لقاؤنا اليوم إن شاء الله تعالى مع حقيقة الإنسان كما جاءت في آيات القرآن الكريم فالله الرحمن هو الذي خلق الإنسان وهو الذي برأ روحه وركب أعضاءه ويعلم ظاهره وباطنه فمهما تفرعت دروب أعماق الإنسان فالله تعالى عليم بذات الصدور فتعالوا بنا فتعالوا بنا اليوم عباد الله إن شاء الله نقرأ القرآن ونستعرض بعض آياته التي تحدثت عن حقيقة الإنسان لنرى كيف يبينها الله لنا وكيف يرشدنا الله تعالى التعامل معها فحقيقة الإنسان الأول أنه مخلوق من الأرض ومن ترابها وطينها ومن عناصرها ومكوناتها قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فكل نظرية مخالفة لهذه الحقيقة القرآنية فهي خاطئة وهي وسوسة من الشيطان لأن الذي أخبر بهذه الحقيقة هو خالق الإنسان ولأن الأراضي تختلف فكذلك اختلف البشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر وبين ذلك والسهل والهزم والخبيث والطيب الحديث أخرجه الترمذي وصحو الألباني ومن حقائق الإنسان القرآنية أن الإنسان بخيل يقطر على نفسه وقد جبل على الإمساك والتقتير قال الله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا وهذه الصفات ضمها الله تعالى وكذلك في الطرف الآخر ضم الله أيضا التبذير والإسراف فلا يصح التطرف وإنما حفن الله تعالى على التوسط بين الطرفين فلا نقطر ولا نبذر وإنما نتصدق على المحتاجين ونكرم الضيوف ونعطي كل ذي حق حقه ونهو ذلك قال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ومن حقائق الإنسان القرآنية أن الإنسان ظلوم جهول ولا يعلم ما ينفعه وما يضره فعلمه محدود ونظره قاصر قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إنه كان ظلوما جهولا فصفة الظلم والجهل أصل من بني الإنسان يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى والإنسان خلق ظلوما جهولا فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإطاعه ومنعه ومن حقائق الإنسان الإنسان القرآنية أن الإنسان عجول يتعجل النتائج ويستكثر من الخير قال الله سبحانه وتعالى ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا فالعجلة صفة من بني الإنسان وقد ذكر ابن كثير في تفسيره عن سلمان الفارسي وابن عباس رضي الله عنهما لما أراد الله خلق آدم عليه السلام جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس فقال الحمد لله فقال الحمد لله يرحمك, الله يرحمك ربك يا آدم فلما وصلت إلى عينيه فتحهما فلما صرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطيع وقال يا رب عجل قبل الليل فالإنسان في طبعه أنه يستعجل في طلب الشيء بلا تفكر بلا تفكر في صلاحه من فساده وقد أرشد الله البشرية إلى علاج العجلة وذلك بالتأني والسكينة والحلم وأمثال هذه الصفات الطيبة وثبت في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج عبد القيس قال له صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله أو يحبهما الله الحلم والأناه والعجلة مضمومة حتى في طلب إجابة الدعاء ففي صحيح البخاري يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي أما أشنأ أنواع العجلة فهي التي يقدم فيها الإنسان دنياه الناقصة الفانية على آخرته الكاملة الباقية قال الله تعالى كلا بل تحبون العادلة وتذرون الآخرة ومن حقائق الإنسان القرآنية أن الإنسان مكابد لا يهدأ له بال حتى يحقق ما يسعده في دنياه قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد فالإنسان دائما يكابد سواء في خير أو في شر أو لعب أو جد قال تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فإذا كان الإنسان مخلوق للكبد فمشاريع الكسل وغلو الرفاهة لن تناسب تكوينه وإذا كان الإنسان سيكابد ولا بد فليجعل كده في الخير لا في الشر بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوانا مسوء البركة إن شاء الله تعالى خطبر متيو ذات تتوناني جمدا haƙiƙatul insan fil ƙor'an waye mutum yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarinsa a cikin alƙur'ani lallai rashin sanin haƙiƙanin waye mutum wannan zai ba da dama ta yadda za a jahilci yadda za a yi mu'amala da shi yadda da yawa ba za a yi masa adalci ba yadda da yawa ba za a ɗora shi a gurbin da ya dace ba amma idan ka shiga alkur'ani kai iyo kai ninƙaya insha Allah ta'ala za ka fito da nata'i wanda suke bayyana maka waye ɗan adam za su taimaka maka wajen mu'amala da shi za kuma su taimaka maka wajen mu'amala hatta da kanka dan da yawa mu da muke mutane ba mu san hakikanin suwaye mu ba shi sa muke jefa kanmu inda bai kamata ba muke ɗora kafanmu inda bai kamata mu ɗora ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ɗan uwana masu albarka lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa mai tsarki ya ce walaƙadi khalaƙanar insana tabbas haƙiƙa mu muka halicci mutum wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma mu muka san abin da ransa yake masa waswasi na alkhairi ko na sharri Allah subhanahu wata'ala ya ce wa nahnu aqrabu ilai sannan mu ne mafi kusaci ga shi mutum din min hablil warid sama da jijiyar da take jikinsa alhablul warid ita ce jijiyar da ta taho daga wuya ta taho nan farkon kafada akwai ta a hagu akwai ta a dama malam hasan al-basri Allah ya masa rahama yake cewa wannan jijiya ce da ke take da alaka da zuciya kai tsaye shi sa Allah madaukakin sarki ambace ta ka san ko duk abin da yake da alaka da zuciya a jikin mutum ka san alakar sa dangantakarsa da mutum ba kaɗan bace Allah madaukakin sarki abubuwa guda uku ya faɗa na farko yace ni na halicci dan adam abu na biyu ya ce na kuma san abin da ransa take masa wasuwasi abin da ranka yake zantawa na alkhairi ko na shari kafin ka farta shi ballantana ka kai zuwa ga aiwatar da shi sannan abu na uku Allah subhanahu wata'ala ya ce na fi shi kusanci na fi shi kusanci da kan kansa saboda yadda yake da kusanci da jijiyar wuyansa da kafaɗarsa wannan zai nuna maka lalle Allah subhanahu wata'ala ya san ɗan adam cikinsa da bansa ya san abin da ke cikin zuciyarsa ya san abin da yake saƙawa ya san abin da yake ƙullawa ya kuma san abin da ke gabansa ya san abin da ke niyyar aikatawa babu an da yake ɓuya ga Allah subhanahu wata'ala ga matsanin adam lallai yan uwa masu albarka haɗuwar mu ta yau haɗuwa ce da za mu san haƙiƙanin waye ɗan adam amma kuma insha Allah ta'ala za mu shiga cikin alƙur'ani ne mu ga Allah maɗaukakin sarki da ya san ɗan adam haƙiƙanin sali wannan irin bayani ya mana a kansa lalle alƙur'ani shi ne kaɗai littafin da zai maka bayani game da ɗan adam bayanin da waninsa ba zai maka ba domin Allah maɗaukakin sarki shi ya halicce shi shi ya tsaga ruhinsa shi ya halicci ruhinsa sannan ya kawwanar da ya hauhawar da ya zuba masa gabansa kowanne a inda ya kamata kalli dan adam zubinsa yadda yake babu wata gaba da Allah madaukakin sarki aje ta inda bata dace ba babu wata gaba a jikin dan adam da zaka kalle ta kace kash ina ma gaba kaza a waje kaza aka sata babu wannan a jikin dan adam walaqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim ko laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim Allah ta hakika mun halitta dan adam a cikin mafi kyawun tsayuwa da kyawun dini babu wani abu na tawaya ko rashin gwaninta ko rashin kwarewa a cikin halittar dan adam gaba daya to wannan zubin da ka ganta da ka ganka a ciki Allah madaukakin sarki ya maka shi Allah subhanahu wataala ya kuma san zahirin mu da badinin mu gaba daya babu wani abu da zai shiga cikin dan adam da zai buya ga dan adam ko dan adam zai boye wanin sa face Allah madaukakin sarki ya san shi saboda Allah madaukakin sarki shine ya alamu ma fi sudur yana sanin abin da ke cikin kirazan mutane lalle ƴan uwana masu albarka dan adam mu sani cewa abu na farko da ya kamata mu fara sani game da mutum shine mutum na farko wanda daga gare shi ne duk muka samu shine babanmu annabi adam alaihi salam annabi adam alaihi salam shine mutum na farko Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi daga ƙasa ya samar da shi daga turbaya wanda turbayan nan uwana masu albarka tana naso gaba ɗaya a jikinmu gaba ɗaya kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala tare da cewa bayan annabi adam an canza sanadarin halittar unsur na halittar dan adam an canza shi daga tabo daga turbaya zuwa ga me zuwa ga dugon mani to amma wannan asalin halittar namu yana nan yana bibiye da mu yana jikin mu dukkanin mu tun daga farko har ƙarshe gaba ɗaya gaba ɗaya kowanne daga cikin mu yana da alaka da wannan ƙasar Allah madaukakin sarki ya samar da annabi Adam alayhi salam daga ƙasa na aka ce ƙasa alqur'ani mana bayani lallai inna masala adam inna masala adam inna masala isa ka masala adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah madaukakin sarki ya samar da shi daga ƙasa ne asali ƙasa ce ƙasa kuma sai Allah madaukakin sarki ya kwaba ta sai aka kwaba ta kwababbiyar ƙasa bayan an kwaba ta ta kwabu kuma sai aka kyale ta sai ta tsumu sai ta jiku sai da ta fara irin dan waruwarin nan sannan kuma sai aka bata aka bata sai ta bushe da ta bushe kuma daga wannan bushasshiyar aka samar da halittar aka yi butun butun annabi adam alaihi salam daga baya kuma aka busa masa rai wannan abubuwan da na ga muku duk haka Allah ya bayyana mana su a cikin alqur'ani walaqad khalaqana al-insana min sulalatin min tin Allah ya ce mun halitta dan adam daga tataccen tabo tabo kaga shine kasar da aka zuba mata ruwa aka kwaba ta wani wajen yace min hama'in masnun hama'in masnun ita ce ƙasa turɓayar da ta fara wari wanda bayan an kwaɓa ta an ƙyale ta ta fara ta tsumu tsawon kwanaki ta ɗan fara warwari to ne ita ke ce mata hama'un masnun bayan an ƙyale ta kuma sai aka bar ta fara mai ta bushe shine kuma min salsalin min hama'in masnun as-salsal shine irin a ƙasar da zaka ji idan ka buge ta kamar tana bada sauti kamar da faffiyar ƙasa irin ƙasar da ake yin tukunya da ita to daga nan ne kuma sai aka ƙera halitta ɗan adam daga baya kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya busa masa rai ɗan uwa masu albarka lallai ɗan adam na farko da Allah maɗaukakin sarki ya samar wannan shine asalin halittarsa shine annabi adam alaihi salam daga baya kuma sai kasance dukkanin ƴan adam an juyar da sanadarin halittarsu daga ƙasa an mai da shi ne an mai da shi ɗugan mali Allah maɗaukin sarki ce sun maja'alnahu nutfatan fi qararin makin bayan tabo kuma sannan sai muka sanya shi nutfa bugon mani fi qararin makin a wani waje matabbata mai aminci ita ce mahaifar mace ke tabarakallahu ahsanul khaliqin lallai mu sani yan uwana masu albarka duk wata nazariya duk wani bincike duk wani research da masana za su yi akan asalin halitta dan adam matukar bai dace da wannan abin da muka ambata ba to kai musu watsi da kayan su kai musu jifa da shi domin gaibe ne ba shi da asali masu cewa asalin mutum daga bari ne asalin mutum daga abu kaza ne wannan duk abu ne da ba shi da asali asalin mutum daga ƙasa yake kamar yadda Allah ya bamu labari babu wanda zai baka labarin hakikan dan adam kamar Allah subhanahu wataala da ya samar da shi shi sa zaka ga shi kansa dan adam saboda ƙasa da aka samar da shi sai kasance ɗabi'unsa da halayyarsa sun fito gwargwadon ƙasa din yadda ƙasa take haka ɗan adam ya fito launin jikinsa ɗabi'arsa halayyarsa suna da alaƙa da ƙasar da aka halicce mu shi sa na gaya muku tare da cewa daga ɗugon mani aka samar da mu amma asalin mu na ƙasa yana nan hadisi ya tabbata annabi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa inna Allah ta'ala khalaqa adam lallai Allah madaukakin sarki ya halicci annabi adam alayhi salam min qabdatin qabadaha min jami'il ard daga damƙa ko gimka ta ƙasa da Allah maɗaukin sarki daga dukkanin nau'i na ƙasa lokacin da Allah maɗaukin sarki zai halicci annabi Adam alayhi salam duk wani nau'i na ƙasa da ka sani sai da Allah maɗaukin sarki jimke shi ma'ana da wajen da yake yashi yashi da wajen da yake birji birji da wajen da yake jar ƙasa ce farar ƙasa ce bakar ƙasa ce duk irin ƙasar da ka sani da mai tauri da mai laushi duka sai da Allah maɗaukin sarki ya jimke ta ya cakuɗa ta a waje guda daga wannan cakuɗe ɗaya aka halicci annabi Adam annabi kira da aminci tsara tabbata a ƙarshe ce faja a banu adama ala qadri al'ardu saboda ka sai 'yan adam suka zo a bisa gwargwadon yadda ƙasa take minhum al-ahmar kaga wani ja a cikin mutane wal aswad wani kuma baki irin mu kenan wal abyad wani kuma sai ka ganshi farfari jaje jaje gashi nan wal asfar wani kuma gashi nan haka tsanwa tsanwa yadda ƙasa take yadda kaga ƙasa akwai bakar ƙasa akwai jar ƙasa akwai ƙasar da zaka ganta kuma jaje jaja fara fara haka haka Allah madaukakin sarki ya fitar da launin in adam kuma in ka je bangaren Europe sai ka ga kalarsa daban in ka je asia sai ga bangaren su daban in ka shigo nan afirka sai ga bangaren su daban kowanne sai ga launin su daban haka Allah ba daukakin sarki ya halice mu a cikin mu din ma kuma sai ka ga wani baki ne kirin wani kuma da dan sarki sarki sai ba wuce ce ruwan tarwada wani kuma da dan haske haka Allah ma daukakin sarki ya samar da mu gwargwadon yadda launin kasa take sannan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa bayna zalika akwai wanda yake tsaka tsakiya was-sahl wal-hazan wal-khabith wat-tayyib haka a cikin mutane akwai wanda zaka ganshi mai saukin hali ya danganta da irin kasar da aka halice shi an halice shi da irin kasar da take mai laushi shi sa sai ɗabi'ar ta fito mai laushi wal hazan akwai wanda yake mai tsauri eh mai tsauri kwarai da gaske an halice shi ne da yanayin kasar da take mai tsauri mai kaushi irin kasar da take sai kadaka da abun duka amma ko zo ba ta yi ba to dan aka halice shi shi sa sai ganshi ko da shi babu sauki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce wal khabith wat tayyib wata kasa mara kyau shi sa sai mutum ya fito ɗabi'arsa mara kyau wat tayyib wani kuma kasar ce daddada mai kyau sai mutum ya fito ɗabi'arsa mai kyau yan uwana masu albarka wannan hadisi imamu tirmidhi fitar da shi malam albani ya ce hadisi ne ingantacce lalle kalla wannan hadisin da kyau zaka fahimci Allah madaukakin sarki ya ajiye dan adam a inda ya dace da shi kowanne mutum akwai irin ɗabi'arsa ɗabi'ar ɗan adam ‘yan uwana masu albarka kala biyu ce akwai ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki yake halittar mutum da ita ba ta canzawa akwai ɗabi'ar ɗan adam da Allah maɗaukakin sarki yana halittar ka da ita ɗabi'ar ka ce kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala amma kuma Allah ya baka iko da dama kakan iya canza ta dan ba ta da kyau a bar zargi ce to shi sa zaka ga yanayin halittar mutum yanayin ƙasar da aka halice shi wanda za ka gaba mai fushi ba ne sai kai masa abu da yawa ka cutar da shi kame abu amma sai ga ko a jikinsa ba ya fushi da yawa wani kuma sai ga abu bai kai ya kawo ba ya yi fushi wani mai yawan magana ne idan ya zauna a waje to sai dai kowa ya shiru saboda magana wani kuma ba shi da magana idan ya zauna a waje sai ka ce baya wajen wani mai saurin hawa ne kuma mai saurin sauka ne wani mai kaza ne irin waɗannan ɗabi'u yan uwa da wahala ka ce za ka canza mutum a kansu ɗabi'a ce jibiliya da Allah ya gina mutum a kansa mutum a haka yake yi ƙoƙari ka gane ɗabi'ar mutum ka zauna da shi a haka kada ka ce lallai mutum kai kana da surutu shi ma sai ya zama mai surutu lallai kana da shiru shiru shi ma sai ya zama mai shiru shiru lallai kai mai yawan fushi ne shi ma sai ya zama mai yawan fushi kai mai haƙuri ne shi ma sai ya zama mai yawan haƙuri a'a wannan ɗabi'a ce duk yadda ka ga mutum ko sarki ne ko malami ne na addinin musulunci da ke wa'azi ko wani babban mutum ne kafin ya zama babban mutum kafin ya zama malami kafin ya zama malami sarki sai da ya fara zama mutum saboda aka ɗauke shi a matsayin mutum ɗinsa sai ka zauna da shi lafiya amma an ka ce dan mutum malami ne ko dan mutum kaza ne sai ka canza ɗabi'arsa to wannan ka ɗauko wa kanka da labarin mu yan uwa mu sani cewa lalle wannan ɗabi'a ta ɗan adam haka Allah maɗaukakin sarki halicci mutum da ita daga cikin ɗabi'u ko halaye ko hakika ta mutum wacce ya kamata mu sani lallai Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halicci mutum mai tsananin rowa eh duk mutum ɗan adam haka yake ɗabi'arsa haka take mutum mai son kansa ne mai son fifita kansa ne mai son riƙewa ne mai son halawa ne mai son shi ya samu ne wani ya rasa haka ɗan adam yake sai dai wanda Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya yaƙi da wannan mummunar ɗabi'ar ya canza ta ko ya rage ta to wannan sai ya samu rabo a wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yadda na gaya muku cewa wannan ɗabi'a ce da Allah ya halicce mu da ita ta rowa amma kuma za ka iya canza ta saboda Allah ya baka iko saboda ɗabi'a ce mara kyau a banzargi shi sa Allah subhanahu wataala ya ce man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihuna wanda duk aka raba shi aka kiyaye shi aka tsare shi da zalama da rowa irin ta zuciyarsa lalle waɗannan su ne masu rabauta kaga sai mutum yayi da gaske kenan sai mutum yayi aiki ya ba Allah madaukakin sarki ya ba hanyoyin da ake bi wajen magani da garan bawul din zuciya da tace zuciya da yi mata garan bawul sai ka fita da irin waɗannan ƙananan ɗabi'u marasa kyau daga cikin zuciyarka sai zuciyarka ta dawo fes amma ɗan adam idan ka bashi yadda yake yana son riƙewa yana son hanawa shi sa Allah madaukakin sarki ba mu misali mai kyau a cikin alqur'ani yace qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq yace lallai inda a ce za ku mallaki khaza'ina rahmata rabbi taskokin rahamar Allah maɗaukakin sarki a ce a hannunku take duka kai ka san rahamar Allah maɗaukakin sarki ba mai karewa ba ce to a ce a hannun mutane take amma sai Allah maɗaukakin sarki ka san ba za ta kare ba in za ka ba duk mutanen duniya ne za ka zo ka tattare da ita yadda take amma sai Allah ya ce idan la'amsattu ya ce a wannan lokaci da sai ka samu kun rike kun hana kun yi rowa khashyatal infaq saboda me saboda gudun ciyarwa da bayarwa Allah ya ce wa kanal insanu lalle mutum ya kasance qaturan marwaci ne mai hanawa ne baya son bayarwa shi sa dan adam Allah madaukakin sarki ya hane shi da zakkewa irin wannan ɗabi'a ta ruwa kamar yadda kuma Allah madaukakin sarki ya hana mutum kuma zakkewa mutum da ɗabi'a kuma ta almubazaranci kishiyoyin juna ne rowa hanawa almubazaranci a tasrif shine barna zubar da dukiya inda bai kamata a zubar da ita ba shi ma abin zargi ne mai ake so shine sai ka tsaya tsakiya wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina zalika qawama Allah ce su ne ibadur rahmani daga cikin sifar su wanda su ne idan za su ciyar lam yusrifu ba sa yi israf shine barna wa lam yaqturu ba kuma sai rowa sahana Allah ce wa kana baina zalika qawama suna samun tsakiya ne su tsaya ma'ana mutum ya bayar ya ciyar a lokacin da ake bukatar ciyarwa ya bayar a lokacin da ake bukata idan kai ba ka karrama shi idan kai idan akwai wanda suke bukatar taimako ka taimaka musu in kana da hali duk wani ma'abocin haƙƙi da yake da haƙƙi ka ɗauka ka bashi to wannan shine abin da ake bukata amma rowa almabazaranci wannan addinin musulunci gaba ɗaya baya son su shi sa Allah subhanahu wataala ya ce wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا Allah ce kada ka sanya hannunka maghlulatan ila unuqika ka bar shi a shanye ko a damfar zuwa zuwa wuyanka ma'ana ka kame shi ka ki bayarwa kenan kinaya ce ta ruwa Allah ce wala tabsutuha kullal basadi kada kuma ka shimfada shi dukkanin shimfadawa ma'ana duk abin da kake shi ka dauka ka bayar kai israfi kenan kai barna Allah ce kada ka waɗannan abubuwan guda biyu fataqauda idan kai haka sai ka zauna maluman abin zargi mahsuran kuma a matsayin taɓaɓɓe shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu labari a cikin hadisin muslim hadisin jabir abdullahi al-ansari bangaren hadisi yake cewa ta shuha ku ji tsoron ruwa a shuhu yan uwa ita ce rowar da take ta kai bakar ruwa abinda bahaushe ke cewa bakar ruwa kai baka bayar ba kuma kana son na mutane kana hangen na mutane kana so kuma kai baka ba da naka ba ashuhu kenan to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mu kiyayi ruwa a hirdin mu da yin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna shuha ahlaka man kana qablakum kun ga ruwa irin wannan ita ce ta halaka waɗanda suke kafin ku hamalahum an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum ita rowar ita ce ta sa suka rinka zubar da jinin nakin junansu wannan ya kashe wannan saboda ruwa wannan yana san da wannan kuma shi ba zai bada nasa ba sannan suka rinka halatta abin da yake haramun ne abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu yan uwa saboda haka mu sani cewa daga cikin ɗabi'ar da ɗan adam yake da ita akwai ruwa sai ka tashi kwarai ka yaƙi zuciyarka ka fitar da wannan muguwar ɗabi'a daga cikin zuciyarka da ba ɗabi'a ce mai kyau ba baya ɗaya daga cikin siffar mumini rowa rowa ba siffa ce ta mumini ba Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu yan uwa masu albarka daga cikin ɗabi'ar ɗan adam wacce ta tashi sai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarinta a cikin alƙur'ani lalle duk inda mutum yake ya kasance mutum ne ya kasance mai zalunci ne kuma mai jahilci ne mai zalunci ne mai jahilci ne aka ce mai zalunci ne dan adam yana dora yana dora abu inda bai dace ba dan zalunci shine wabu shay fi ghairi muhalli ka sanya aba inda ba ba gurbinsa ba shine zalunci zaka samu mutum yana son kansa zai zalunci waninsa zai zalunci kansa da kansa ma bai sani ba hakanan za ka samu matuƙar mutum bai abokanci tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka samu kodaushe a cikin jahilci yake waɗannan ɗabi'u guda biyu ɗabi'a ce tamu da Allah maɗaukin sarki ce tamu ce Allah subhanahu wata'ala ya ce inna aradna al-amanata lalle mun bujiro da amana ala samawati wal ard mun bujiro da sama amana muka ce ga amana wal ard muka ce ƙasa ga amana wal jibal muka ce duwar watsu ga amana fa abaina an yahmilaha da sama da ƙasa da duwatsu duk sai suka isa karɓa wannan amana da Allah ya bujiro musu da ita wa ashfaqana minha suka firgita suka razana game da wannan amana saboda ba za su iya karba ba amma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa hamalaha al-insan dan adam kawai sai tsalle dare ce shi a bashi sai ya karba malamai suka ce ita ce amanar taklif dora mutane nauyi na shari'a yi bari sai mutum ya karba to sai Allah madaukakin sarki ya tashi wassafa mana mutum sai ya ce innahu kana zaluman jahulan lalle mutum ya kasance zaluman siga ce ta mubalaga mai yawan zaluntar kansa ne kuma jahulan mai yawan jahilci lalle wannan ɗabi'a wannan siffa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta ɗan adam da ita kalli ɗan adam za ka tabbatar haka yake ɗan adam mai yawan zaluntar kansa ne idan kana so ka fahimci lallai ɗan adam mai yawan zaluntar kansa ne kalli ɗabi'ar mutane yadda muke rayuwa a ƙasar mu Najeriya tun daga sama har ƙasa kowa buri yake samu wata dama ya danne wanda yake kasarsa idan ka ji wannan ya ce wani azzalimi ne dama ce bai samu ba shi ma idan ka ji wani ya ce wancan matuci ne shi ma dama ce bata zo kansa ba amma abin da zai zagayo kansa sai ka je na cewa to ai kaza da kaza da kaza yanzu shi ma ya dana ya ji yadda ake ji yanzu baran ba ku misali inda za ka ɗauko naira dubu ɗaya ka kirawo a almajirai masu bara ka kirawo ɗaya daga cikinsu mutum biyar sana zanen ka kirawo ɗaya daga cikinsu ta ce masa ga dubu ɗaya ku je ku raba kaga kowa ɗari biyu kenan shi ka kirawo ka bashi to in ba su gani ba insha Allah ta'ala an zai ji zai ce ai wannan kwastoma na ne ya saba bani cewa an ɗau ɗari biyu an baku ɗari biyar ku raba ɗabi'an mace kowa dama yake bukata ya samu ya danne wanda yake ƙasansa innahu kana zaluman jahulan haka na ɗan adam duk inda yake akwai jahilci a tattare da shi sai wanda ya dage shi ma ya yaƙe da zuciyarsa ya nemi ilimi ya kuma yi amfani da iliminsa Allah maɗaukakin sarki ce haka muka fito daga cikin iyayenmu mata ba mu san komai ba la ta'lamuna shay'an ba abin da kuka sani Allah ne sanya mana ji da gani da duk abin da muke tuciya da shi saboda haka daga cikin ɗabi'a ɗan adam ƴan uwana masu albarka lalle akwai zalunci akwai jahilci babban malami shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama ya faɗa a cikin majmu'ul fatawa nasa yake cewa lallai wal insanu khuliqa zaluman jahulan yace kaga mutum an halicce shi ne mai yawan zalunci kuma mai yawan jahilci yace asali daga cikin halittar ɗan adam shine rashin ilimi ba halicci mutum da karatu ba karatu samun sai yake a duniya saboda haka da kuma karkata zuwa ga abin da ransa take kawata masa na sharri ya ce shi sa ko da yaushe ɗan adam yana buƙatuwa zuwa ga ilimin da zai rarrabe masa tsakanin daidai da rashin daidai tsakanin gaskiya da kishiyarta ya ce kuma yana buƙatar adalcin da zai taimaka masa wajen tantance masa a ina ya kamata ya soyayya a ina ya kamata ya kiyayya a ina ya kamata ya yarda a ina ya kamata ya fushi a ina ya kamata ya aiki a ina ya kamata ya bar aiki a ina ya kamata ya bayar ina ya kamata ya hana wannan duk ilimi da adalci su suke taimaka mutum waɗannan abubuwa ilimi da adalci su ne kishiyoyin zalunci da kuma jahilci idan mutum ya same su insha Allah ta'ala sai su raba shi da wannan muguwa ɗabi'a tasa ta ɗan wanda Allah maɗaukakin sarki na halittar kowa da ita ɗan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da suke ɗabi'a ce ta ɗan adam wanda ba zai iya rabuwa da ita ba sai wanda ya dage ya aiki tukuru shi ne ɗan adam mai gaggawa ne ɗan adam mai gaggawa ne ya ta'ajjalun na ta'id a kodayaushe ɗan adam yana so duka ɗauka kawai yanzu ya yi yanzu ya ga sakamako baya son ɓata lokaci ita kuma gaggawa duk inda take bahaushe ma ya ce aiki ne na shaidan wai suka ce a at-ta'anni as-salama wal adalatu an-nadama bin abu sannu sannu to wannan akwai aminci a cikinsa amma al'ajala gaggawa suka ce wannan nadama ce a cikinsa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa yad'ul insanu bisharri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula dan adam yana yi wa kansa addu'a ta sharri irin addu'ar da yake wa kansa ta alkhairi malam abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda ita shine mutum addu'ar da zai da zai wa kansa mummuna ko ya ƴaƴansa ko ya wa dukiyarsa idan wani abu na takaici da bakin ciki ya same shi lokacin da mutum yake yi wa kansa mummunar addu'a yake wa ɗansa mummunar addu'a yake wa dukiyarsa mummunar addu'a shi a matsayinsa yana so ya samu relief ne akan abin da ya same shi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa kana insana ajula mutum ya kasance mai gaggawa ne me zai hana ya jira ya ba a hankali ya roki Allah madaukakin sarki ya yaye masa halin da yake ciki maimakon ya kansa mummunar addu'a shi sa malam Salman al-Farisi Allah ya yarda da shi daga cikin sahabbai da malam abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda shi ma suka faɗa kamar yadda malam ibn kafirin ya fitar a cikin tafsirinsa ya ce lokacin da allah subhanahu wa ta'ala ya yi niyyar halittar annabi adam alayhi salam bayan an yi butum-butumin annabi adam yana butum-butumi kafin a busa masa rai lokacin da allah maɗaukakin sarki ya yi niyyar busa masa rai sai ran ya fara shiga ta ka da ran ya shiga ta ka lokacin da ya zo ƙwaƙwalwarsa sai ya atishawa sai ce alhamdulillah sai sabai sai mala'iku suka amsa masa ce rahamukallah ya adam to daga nan muka samu a idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah yarhamukallah kamar yadda wasu malaman suka ambata lokacin da ran nasa ya taho ya taho ya taho yana gangarowa sai da ya iso wajen idanuwansa so da sai ya bude idanuwan nasa ma'ana ku duba gaggawa sauri komai cikin gaggawa yana zuwa ido kawai sai ya bude ba a gama bai gama kaiwa karshe ba so da ya ci gaba da shiga jikinsa ya shiga hannayensa ya je har cikinsa lokacin da ya je kasansa bai karasa zuwa kafafuwa ba sai ya yunkuri zai miƙe sai ya kasa saboda ran bai je kasa ba saboda gaggawa annabi adam alaihi salam shi ne babanmu shi ne kakanmu saboda ka shi ya fara gaggawa mu ma gaggawa sai ta bijinin mu sai ta zama ta ɗabi'an mu saboda ka sai annabi adam ya ce ya rab ajil qabla al-layl ya ubangiji a gaggauta ran ne ya gama shiga mana kafin dare kamar yadda malam ibnu kasir ya kawo a cikin a tafsirinsa to lallai wannan shi zai nuna maka yadda dan adam yake da gaggawa wajen ganin abin da yake so ya kasance baya son bata lokaci sai dai uwana masu masu albarka mu sani cewa gaggawa babu alkhairi a cikin ta da inda gaggawa take tana dauke da abubuwa guda biyu na farko nadama na biyu kuma alfashal alfashal shine rashin samun nasara a cikin abin da ka sa a gaba da wahala ka ga mutum ya yi gaggawa a cikin al'abarinsa ya samu abin da yake so in ba inda addini ce a gaggawa ba ana buƙatar bin abubuwa a hankali shi sa akwai ashadu abdul qais ɗaya daga cikin sabai Allah madaukakin sarki ƙara masa yarda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna fika khaslatai kana da wasu ɗabi'u guda biyu da Allah madaukakin sarki yana son wannan ɗabi'u sune alhilmu wal anatu shine juriya da kuma bin abubuwa a hankali yan uwa Allah madaukakin sarki yana son ɗabi'un nan guda biyu juriya da haƙuri lokacin da duk wani abu mara kyau ko masiba ko za ka tunkaru wani abu sannan kuma daban abu a hankali sannu sannu Allah maɗaukakin sarki yana son wannan ɗabi'a shi sa da yawa daga cikin mutane yan uwa za ku ga suna yin addu'a Allah maɗaukakin sarki baya sauraron su daga cikin dalilin da ya kamata mutane su rinka hararowa shi ne gaggawar da take cikin zuciyarsu wasu kuma sukan fito da ita ta akan harshensu wani zaka ji ya ce kai mu fa mun yi mun yi addu'an amma har yanzu shiru muke ji ko mutum bai faɗa ba wani a zuciyarsa yana faɗa ni akwai wanda ya same ni ya ce akrama kallah wallahi sai kun sa baki mu mun yi an ki karba wallahi abin da ya ce mun kenan ya ce akrama kallah sai ba kun sa baki kaji sai ka ce wani fadar abin nan wai sai mun sa baki ko mu din su waye wai shi ya yayi ko wallahi wai kuɗi yake nema saboda haka ya yayi wai sai na wai sai mun sa baki mu aka raba kallawo kai wa ga maka ana yi Allah tilas to wannan maganar da zaka faɗa shi zai nuna maka cewa lalle baka kwalfayan karba addu'a ka baka cikin mutanen da ya kamata addu'a su ta shiga idan kai addu'a ka tabbatar ka cika sharɗin addu'a barwa Allah sauran shine mai karba zai amsa maka ta ɗaya daga cikin hanyoyin da ya ga dama ko ya baka nan take ko ya jinkirta ba ko a kautan maka da wani bala'i ko masifa kai ko abin maka ita ma a duniya gaba ɗaya ba za ka gani ba sai ka je lahira sai ka ga tarin alkhairi da Allah aje maka sakamakon addu'a shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal Allah yana karbar addu'ar ɗaya daga cikin ku matukar bai gaggawa ba sai annabi ya fassara mana abin da ake nufi da gaggawa ce ya qulu mutum zai rinka cewa da'autu nayi addu'a nayi addu'a na roki Allah falam yustajab li amma ba amsa min ba wannan shine abin da ake nufi malami ajal din matukar bai gaggawa ba to shi sa dan uwana masu albarka daga cikin ɗabi'an mu ta gaggawa abin da zai nuna maka kai al'insan ne mutum ne wanda kake ƙoƙarin kamanta abin da Allah da manzansa suke so shine duk abubuwan da za ka yi karin abinsu a hankali karin abinsu sannu sannu gaggawa ba taka bace ɗabi'a ce da Allah halice ka da ita amma kamar da na gama na so ake karba da ita ba ta da kyau Allah subhanahu wata'ala ya samu dace daga cikin mafi munin gaggawa da mutum yake a rayuwarsa shine gaggawa wajen neman duniya kuma ya sai da lahirarsa dan kuwa kun ga cikin gaggawa ba gaggawa mafi muni kamar wannan shine mutum ya gaggauto da duniyarsa ya rasa lahira kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa bal kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhira Allah ya ce bar wancan zancen ku dai kawai kuna son mai gaggawa ce wace ce mai gaggawa al-ajila ita ce duniya Allah ya ce kawai kuna son ta ne wa tadharuna al-akhira shi sa kuke kare lahira yanzu uwa mutane da yawa daga cikin wallahi sun yadda su je su aiki samu duniya su rasa lahira da yawa daga cikin shi ya san wannan aikin da yake idan ya je wa Allah haka ba zai samu tsira ba zai samu rabo ba amma ya yadda kada ya ji kunya a duniya kada ya kasa hawa mota kada ya kasa sa sutura kada ya kasa gina katotan gida kada ya kasa samun matsayi kada ya kasa samun wani mulki ya yadda ya sai da lahirarsa ya je ya sai duniya ya fantama a duniya ya wataya in ya so a lahira Allah ya sa shi a jahannama shi ya sha miskini bai san jahannama ba miskini bai san waye Allah madaukakin sarki ba wannan shine mafi sharrin gaggawa da dan adam yake wa kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwana masu albarka abu na karshe shine lalle mu sani cewa daga cikin ɗabi'a ta dan adam da Allah ya halicce mu akanta wanda ba makawa da ni da kai da mu gaba daya sai mun keta ta cikin shi shine lalle dan adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ne a wahale in aka ce a wahala ko dai wahala ta gangan jiki ko wahala ta zuciya ko wahala ta neman kuɗi ko wahala ta iyali ko duk abin da ɗan adam yake kaiwa ya dawo a kansa wahala ce wallahi ɗan uwa ka sani cewa duk yadda ka ga wane a cikin arziki da wadata lalle yana cikin arziki da wadata amma ka je ka tambaye shi akwai abin da yake ciki na wahala ko wahalar zuciya wani in ya gaya maka wahalar da yake ciki wallahi sai ka ce kuɗinsa da Allah ya rike baka su idan aka ce za a baka irin kuɗinsa amma a fito maka da irin wahalar da yake sha aka ce a baka yi da ke darfin asirinka saboda ka'ida ce ta Allah maɗaukin sarki ce laqad khalaqana al-insana fi kabadi yace tabbas inji Allah maɗaukin sarki mun halitta dan adam a cikin wahala haka rayuwarsa take mai kuɗi ne kai talaka ne kai malami ne kai masarake ne kai kowane ne kai kana cikin wannan kabad din to dan uwana mai albarka tunda Allah ya ce kana cikin kabad me zai hana wannan kabad din naka kafi da ba ka bi da shi cikin ban Allah ba sai kasance kabad ne mai amfani kana cikin wahala ko ka ba Allah ko baka ba Allah ba yanzu da wanda ya zo ya tare a masallaci yake bin Allah ya je nemi kuɗin sa kowa ya shaide shi mutumin kirki ne da mutumin da shi kuma sata da fashi da makami sa a gaba da Allah ka gamu wa yake cikin wa yake cikin dadin rai wallahi babu duk kowa a cikin wahala yake wannan gani wannan wani sai ya gani ai kamar a takure yake kai wani ya takura wa kansa shi kullun a cikin masallaci amma shi ma wancan din kafin ya je ya samu abin da zai samu na haramun shi ma sai ya sha wahala rayuwar dukkanin ta a wahala take shi sa Allah madaukakin sarki ya yi wal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi ya kai dan adam innaka kadihun haƙiƙa kai mai kokari ne mai shan wahala ne dan kaiwa zuwa ga ubangijinka famulaqihi har ka je ka haɗu da Allah madaukakin sarki kana cikin wannan yanayi ka faɗi nan ka tashi nan duk burin ƙarshe dai da mai bin Allah da wanda baya bin Allah da wanda ya daidai da wanda bai daidai ba dukkaninsu za su je su tsaya a gaban Allah madaukakin sarki shi ke na rayuwar gaba ɗaya to ka sani cewa babu wata rayuwa ta jin daɗi jin daɗi 100% a duniya wallahi babu ita matasa su san wannan mata su san wannan manya su san wannan yara su san wannan in rayuwa kake so ta jin daɗi 100% to ka tafi aljanna amma duniya wallahi babu ita yaudara ce yaudara ce idan gida kake so na ƙarshe babu shi a duniya wallahi idan abin hawa ne babu shi a duniya idan mata ne babu su a duniya duk sai ka je aljanna nan dan maleji ake gaba ɗaya duka da gidan da motocin da matan da komai duk maleji ake saboda haka kaji mutum yana cewa ai shi kaza yana wani irin buri shi kaza yake so ya samu kaza yake so ya samu irin wasafawar da yake babu shi fa a duniya sai aljanna kuma bai yi aikin ma da ma ya dau hanya aljanna ba kwata kwata amma shi yake bukata to tunda mun san mu za mu wahala a duniya wannan wahalar ta mu dan uwana mai albarka ba da ita ta inda Allah madaukakin sarki yake so sai mu rabauta Allah madaukakin sarki ya sa mu rabauta yan uwana masu albarka lallai haƙa'iƙul insan alƙur'aniya suna da yawa ɗabi'a ta ɗan adam da Allah ya rinka fito mana da su a cikin alƙur'ani suna da yawa suna da yawa sosai amma wannan iya abin da lokaci ya ba mu ambata kenan illa iyakaci ɗalibai ya kamata su je su shiga alƙur'ani su yi tadabburi su fito da abubuwan da Allah ya faɗa su sa shi a cikin aikin su rinka kallo za su zauna da kansu lafiya za su zauna da ƴan uwansu lafiya za su kuma mu'amalanci Allah maɗaukakin sarki lami lafiya Allah subhanahu wataala ya samu dace اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهم حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والاكرام وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله الله أكبر